أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa ci gaba da karatun da muke cikin wani littafi mai albarka musallar hadis na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah ta'ala muna cikin babi ko bangaren na kutubu sunna ko kutubu sitta mun ga sahih bukhari da tarjama ta imam bukhari mun ga sahih muslim da tarjama ta imam muslim mun ga kazalika sunan abi daud sunan nasa'i da tarjama imamun nasa'i sunan abi daud da tarjama shi za mu tashi kenan kan sunan tirmidhi kenan na daga cikin littahi shidda na sunna ko al'usul na hadisi na biyar shine sunan tirmidhi قال المؤلف رحمه الله كما من تدي يومنا 29 28 ga Rajab hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 19 ga watan biyu miladiya na da 2023 قال المؤلف رحمه الله سنن الترمذي سنن نا إمام الترمذي قال هذا هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم جامع الترمذي وأن سنة يا شهر هلو دا سنة جامع الترمذي لما كان سنن الترمذي وأنا لوكا أنا تيا جامع الترمذي ألفه الترمذي رحمه الله على أبواب الفقه إمام الترمذي يا والله وأن لتهي أبسا بابي نفقه باب كذا باب الوضوء باب الصلاة باب كذا وكذا وعودع فيه الصحيح والحسن والضعيف كما يسن يتكون وانا لتاهي حديث انغتتشي دمي كيو دمي روني مبينا درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف عند شاب بنزي بيان تا matsayin wannan hadisi idan ya zamanto da'ifi ne fi da'afihi ma a bayani waje da'af kuma ya yi bayanin tauna fuska ne wannan hadisi ya zamanto da'ifi kenan ya yi hukumce ya ce hadal hadisi da'if kuma zai faɗi sababi wa'atana bi bayani man akhadha bihi min ahli ilmi min as-sahaba wa ghairihim kuma hakanan ya lura ya kula da wanda ya riko da wannan hadisi daga ma'abota ilimi tun daga sabon mazala sallallahu alaihi wasallama da waninsu wa ja'ala fi akhirihi kitabun fil ilal kuma ƙarshe wannan littafi na imam tirmidhi ko jami'i tirmidhi ya sa wani littafi bangaren al'ilal illolin hadisi kenan sababin da ya zamanto ana raunanar da hadisi sai tattara wannan al'ilal jama'a fihi fawaidun hamma sai da ya tattara a cikin wannan littafi da shi fa'idodi masu muhimmanci. Kala ya ce, Wa jami'u ma fi hadal kitabi min alhadithi fa huwa ma'amulun bihi. Dukkan abin da yake cikin wannan littafi to abu ne wanda ake aiki da shi. Wa kada aka zabihi ba'adul ulama ma khala hadithai kuma malamai ma'abuta ilimi shashen ilimi sun yi riko da wannan sabanin hadisi guda biyu hadisi bin abbasin hadisi abdullahi da abbas anna nabiya sallallahu alaihi wasallama jama'a baina zuhuri wal asr bil madinati wal maghrib wal isha min ghairi khawfin wala safar banda wannan hadisi na abdullahi dan abbas da ya ce annabi wanda tsira da amince allah su kara tabbata a gare shi ya hada tsakanin sallah guda biyu azahar da la'asar bil madina a madina wal maghrib wal isha ya hada tsakanin magriba da isha min ghairi khawfin wala safarin ba tare da tsoro ba kuma ba tare da bulaguro ba mun ga jam'i ana yin shi ne in akwai wani tsoro ko kuma wata larura ko bulaguro misali ana tsoron mutane za su kawo kawo wa mutane hari ga su sun taho an samu a yi jam'i ko kuma misali ruwa mai tsanani ko iska mai tsanani ko duhu ko tabo ko abin da ya kama da haka nan duka wannan an samu a yi jami duka wannan sun shiga cikin babi na larura to nan wannan hadisi sai ce ba tare da tsoro ba kuma ba bulaguro ba kuma hadisin wannan imamu muslim ya fitar da shi da imamu tirmidhi da imamu bukhari wa hadith idza shariba fajluduhu idan mashayin giya ya sha giya to ku bulale shi fa in ada fi rabi'ati faqtuluhu in ya sake sha na hudu kun tsaida mai haddi har su hudu bai wasa ba to ya kai ta hudu ku jehe shi su ma wannan malamai sun yi tsokaci akan wannan hadisi kala akhrajahu tirmidhi wa sahahu al-allamah al-albani fi hadisi wa da'if sunan abi daud وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية تبت يازو أولا للتاهي نا سنن نساء الترمذي fa'idodi na fiƙihu masu yawa hakanan da fa'idodi wanda suke da alaƙa da hadisi ma laisa fi ghairihi abinda ba za ka samu ba a cikin wani shi wastahsanahu ulama'ul hijaz wal iraq kuma malaman hijaz da iraq suka ce wannan da malaman khurasan suka ce wannan littafi na da kyau hina aradahu mu'allifuhu alaihim lokacin da imamu turmizi ya bujurowa wannan malamai wannan littafi nashi su karanta su yi tsokaci suka yaba suka ce wannan littafi ne mai kyau haza da wannan waƙad qala ibn rajab ibn rajab alhambali rahimahullah ya ce ilam ka sani anna tirmidhiya kharraja fi kitabihi as-sahiha wal hasan wal ghariba wal gharaib allati kharrajaha fiha ba'd al munkar ya ce ka sani cewa imamu turmizi ya fitar da a cikin wannan littafi hadisi ingantacce da mai kyau walgarib da wanda ya zamanto iya da rauni kamar hadisin da ya zamanto bako ne ba san shi ba ta wata hanya shahararra walgara'ib lati kharrajaha kuma hadisan da ya fitar da su gara'ib jam'i na gari bikin wannan fiha ba'dul munkar akwai shashensu daga cikinsu akwai wanda suka zamanto hadisai ne sun kai matsayin munkar hadisi kuma munkar ana hukumci da isnadin shi idan aka samu cikin isnadin shi akwai wani rawi makaryaci wala siyama fi kitabil fada'il kuma musamman ma an yi samun wannan a cikin littafi bangare inda yi babi na kitabul fada'il walakinahu bayyana zalika galiban sai dai kuma ya yi bayanin wannan mafi yawanci kamar yadda muka yi bayani a can wala alamu annahu kharaja an matnihim bil kadhibi man man an muttahimin bil kadhib malam yace banna tamani bin san ba cewa ya hutar da hadisin wanda ake tuhuma da ƙarya muttahim bil kadhib muttafaqun ala ittihamihi wanda dukkan malaman hadisi wanda suke binciken mazajen da suka rawaito hadisi sun haɗa kai a bisa cewa wannan mutum an tuhume shi da ƙarya dukkansu sun yi ra'ayi yace ban san ba idan imamu turmizi ya fitar da wani ɗaya daga irin wannan mutane bai isnadihi munfarid kuma da isnadin shi da wanda shi kaɗai ya kaɗaita da shi wasu malamai ba su hutar da shi ba na'am malam yace duk da cewa haka nan ne kad yukharrij an sayyi al-hifz na iya fitar da hadisi daga mai mummunan harda shi kuma ya huta daga tsari na hadisi ingantacce sharatin hadisi ingantacce dole ne a samu tamu dabt wanda ya zama to mai cikakken harda ce idan ya fitar da sai ilhifz to sai shiga cikin jerin gwanon hadisin mai rauni wa man ghalaba ala hadithihi alwaham da wanda mafi yawancin wahami ya yi rinjaye a cikin hadisin shi wa bayyana zalika galiban kuma duk da haka halau sai ya yi bayanin wannan mafi yawanci wala yaskutu anhu bayya kyalewa ya rawaito hadisin da akwai wanda ke da rauni sosai ko mai mununa har da ko abin da ya kama da haka ya kyale ba tare da ya yi bayanin wannan ba intaha haka malam ya ce bagare ta kare tarjama takaitatta ta imam tirmidhi قال المؤلف رحمه الله هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي شيني بابا عيسى محمد بن عيسى wannan ya gabata mun ce na daga cikin nau'i na salo na ilimin hadisi man wafaqat kunyatuhu isma abi wanda alkunyar shi ta dace da sunan baban shi ana ce mai baban Isa kuma dan Isa nam Muhammad sunan shi Muhammad bin Sura dan Sura As-Sullami dan kabilar Sullam At-Tirmidhi kadan garin Tirmidh wulida fi Tirmidh madinat bi tarafi Jehun an haihi Imam Tirmidhi a garinsu a gari wanda ake ce mai Tirmidh bi tarafi Jehun a gehen wani wuri wanda ake cewa Jehun ko wani gari sanata 209 hijira tana da 209 fatafa bil bilad ya tashi yayi yawo a cikin garuruka saboda neman ilimi wa sami'a min ahli al-Hijaz ya saurari ilimi daga mutanen Hijaz wal Iraq da mutanen Iraq wa Khurasan da Khurasan. Ittafaqu ala imamatihi dukkan malamai sun yi haɗin kai a bisa malamtar shi cewa shugaba ne a ilimi. Imamatihi wa jalalatihi da girman shi hatta kana al-Bukhari ya'tamidu alai. Har sai da Imam al-Bukhari duk da girman shi da darajar ta matsayin malami yadda ya kai ga iya dogaro da shi. wa ya kuzu anhu iya ɗauka hadisi daga gare shi ma'a annahu ai al-bukhari min shuyukhi duk da cewa imam bukhari na daga cikin malamai imam turmus in gane ko amma daraja ta ilimin shi kai ga imam bukhari iya dogaro da shi iya ɗaukar hadisi daga daga gare shi tuwfiya fi tirmidh fi tirmidh sanat 279 imam tirmizi ko kuma kace 9 ba'da 70 ba'da 70 ba'da 200 imamu turmizi ya rasu hijira tana da shekara 279 an aihe shi da 209 ko shekara 70 kenan da rayuwa an 70 na aman shine ya yi tsayuwar rayuwar shi shekara 70 wakar sannafa tasanifa nafi'atan tabbat kuma ya wallaha littattafai masu amfani fil ilal a cikin ilalil hadith wa gairiha da wadansu rahimahullah Allah rahamce shi rahama wasi'a wa jazahullahu anil muslimina khaira kuma Allah ya sakauta mashi alkhairi daga musulmi asadis na shida sunan bin majaha sunan na imam ibn majaha rahimahullah kitabun jama'ahu mu'allifuhu murattaban ala al-abwabi wanda ya wallaha littafin wannan ya tsara wannan littafi ya jera shi akan babi babi ya bulugu nahwa wahid wa arba'ina wa thalathmi'a wa arba'in wa arba'ata alaf hadith littafin wannan ya kumshi kusan hadisi dubu hudu da dari uku da arba'in da ɗaya wal mashhur inda kathirin min al mutaakhirin annahu as-sadis min kutubi usulil hadith kuma mafi shahara daga wajen malamai musamman ma na bayan nan suna lissafa wannan hadisi na littahi na imam bin majaha na shidda ne daga cikin littattafai na usulla na asalin hadisi shine al'ummahatu sitta al'ummahat manya-manyan littattafai guda shidda wanda aka ambata illa annahu aƙalla rutubatan min sunan sai dai bai kai ba matsayin sunan wanda aka ambata sunan tirmidhi sunan nasai sunan abi daud bai kai matsayin su ba shine malam ya jiro sunan nasai wa abi daud wa tirmidhi hatta kana min al mashhur anna man farada bihi yakunu da'ifan galiban har sai da ya zamanto abu ne shahararre abinda ah, imamu bin majaha ya kadaita da shi na hadisi ba tare da wani ya mara mai baya ba a fitar da wannan hadisi to sai kasance mafi yawanci iya da rauni illa anna al-hafiz bin hajar sai dai imamu hafiz bin hajar rahimahullah ya ce kala laysa al-amru fi dhalika ala itlaqihi al'amarin ba haka yake ba sakakke ba dukkan abin da ibn majaha ya kadaita da shi zai zamanto mai rauni ne ba bistikra'ihi lokacin da ya bibi wannan littafi ya bibi hadisan da ya rawaito ya zamanto shi kadai ya rawaito su wa fil jumlati fa fihi ahadithun kathiratun munkara sai dai a dunkule dai wannan littafi nashi ya kumshi hadisai wanda suka zamanto suna da rauni sosai masu yawa والله المستعان كما الله شنو ابن تيمكو وقال الذهبي امام الذهبي رحمه الله كي فيه مناكير a cikin wannan littafi akwai hadisai wanda suka zamanto munkar da yawa masu rauni sosai wa qalilun min al mawdu'at sai dai kuma kaɗan ne za a samu hadisan da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran karya karara intaha anan maganar shi ta kare wa qala suyuti إمام السيوطي رحمه الله يتي إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب يتي إمام بن ماجه يا كديت da fitar da hadisin da mazajen da suka rawaito wannan hadisi an tuhume su da ƙarya wa sarikatul ahadith da sata hadisai ya za a saci hadisi ba bai shi ba daga wani malamin shi ce malamin wani ya zantar da ni ya zanto shi kuma hadisin wani ne ba nashi ba wa ba'd tilkal ahadith la tu'raf illa min jihatihim kuma wasu shashen wannan hadisai ba a san su ba sai da ta bangaren wa'ancan mutane masu sata hadisi ko kuma wanda aka tuhuma da ƙarya wa aktharu ahadithihi qad sharakahu fi ikhrajiha ashabul kutub as-sitta malam yace kuma mafi yawancin hadisan shi da yawa daga cikinsu wanda suka ruwaito suka fitar da hadisai guda shidda sun yi tarayya a cikin kulluhu au ba'dhum ko kuma wasu shashinsu wa farada anhum bi 39 wa 300 alf hadis wa alf hadis sai ya kadaita da hadisi dubu da ɗari uku da talatin da tara cikin hadisan dubu hudu da ɗari uku da arba'in da ɗaya ya kaɗaita da hadisi 339 sauran kuma suka yi tarayya da sauran malamai kama haƙaƙa zalikal ustaz muhammad fu'adu abdulbaki rahimahullah malam ya ce kama yadda ustaz muhammad abdulbaki wanda rahama allah ta ƙara tabbata gare shi tabbatar da haka tarjama ta ibn majah qala al mu'allif rahimahullah wa ibn majah ibn majah huwa abu abdullah muhammad bin yazid bin abdullah bin majah shine baban abdullahi alkunya shi ne sunan shi muhammad nan sai suka yi tarayya a cikin suna da imam tirmidhi na'am bin yazid bin abdullahi dan abdullahi bin majah dan majah bil ha sakina da ha wadda zaka wa sukun wa yuqalu bitta majata sai dai kuma majah yahi yahi shahara ar-rubu'i maulahum al-qazwini wannan dangane ne da gari ga wannan qazwin wuli da fi qazwin an aihe shi ne a wannan gari qazwin min iraq al-ujum daga iraq ta ujum da wanda ba laraba ba sun domin nam sanata 209 shekara 209 kenan shekara ɗaya aka aihe su da wani da imam tirmidhi rahimahullah na'am wartahala fi talab alhadith ya tashi zuwa neman hadisi ila ila rai da zuwa rai wal basra da basra wa kufa da kufa wa bagdad da bagdad wa sham da sham wa misra da misra wa hijaz wal hijaz da hijaz wa akhadha an kathirin min ahliha kuma ya dauki hadisi da yawa daga cikin wannan garuruka da yabi توفي سنة مئتين وثلاثة وسبعين يا رسول هجرة تنا دريبيو دا da saba'in da uku inan bambancin su shi da tara shi kuma da uku nam inan shekara hudu ne kawai tsaka shekara shida tsakaninsu an arba'in wa sittina gashi nan shi wancan an saba'in shi kuma arba'in wa sittin hijira tana iya da shekara sittin da hudu shi kuma imamu tirmidhi iya da shekara saba'in rahimahullah lahu adadun min at-tasanifin nafi'a iya da adadi mai girma yawa daga littattafan masu amfani da yawan lahar rahimahullah wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi wa jazahu anil muslimina khairan kuma Allah sakauta mushi alkhairi daga musulmi na ga sai mu tsaya a nan abinda muka wari daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika a kan mene nam kan cikin tarjama ne ta wannan nam kala wa jama'a ma fi hadha alkitab wannan kala qultu malam yace bal akhadha al-imam ahmad rahimahullah bi muqtada hadith bin abbas malam yace imam imam ahmad dan hanbal wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi yayi ruku da abin da wannan hadisi na abdullahi dan abbas abin da ya bibiya ko ya kumsa fil jam'i a hada sallolin wannan ba tare da larura ba kuma ba tare da tsoro ba fil jam' fa ajaza al jam' bain az-zuhri wal 'asr wa bain al maghrib wal 'isha lil marad sai ya halatta hada sallah tsakanin azhar da la'asar kuma tsakanin magriba da isha dalilin rashin lahiya walahuhi da makamantansu ne wasu malamai suka ta yi faɗaɗa in akwai wani al'amari na mai muhimmanci na musulmi wanda in an fara shi ba za a yanke ba kuma lokacin sallah zai yi suna ga kamar shawara ta abin da ya shahi al'amarin yaƙi ko abin da ya shahi al'umma dai mai girma to ana iya haɗawa saboda ka a rasa wannan kina na'am wa nahwi وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما أن تنبي عبد الله بن عباس وند رحمه الله تكار تبتا أجريش أكتمش لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دمي مزالة صلى الله عليه وسلم يا حد وانا صلوا لي باترد صروبا كل رورا فقال أراد ألا يخرج أمته يا سوني كي قمت تاوى الأمش akwai wani abu mai tsanani ya faru to sai a gama na'am fadalla ala annahu kullama lahikan ummatu harajun lahikal ummata harajun fi tilkal jam fi tarkil jam jazal jam malam yace akan wannan ne yayi nuni kan cewa dukkan abin da ya gamu da al'umma wanda zai sanya ta takura da damuwa fitarkil jam a cikin barin jam'i to in wannan ya shiga jazal jam sai zamanto jam'i ya halitta akan wannan wa ayi ayi ayi jam wa amma amma ba tare da kasaru ba wa amma hadith qatl sharib al khamr game da hadisin kashe wanda wanda ya sha giya fi rabi'a ta hudu faqad akhadha bihi ba'd al ulama shi ma wasu malamai sun yi riko da shi faqal ibn hazm ibn hazm rahimahullah yake cewa yuqtalu fi rabi'ati bi kulli hal ana kashe shi a sha na hudu da kowane hali wa qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yace yuqtal inda al-hajati ila qatli kina ana kashe shi idan an buƙaci kashe shi in akwai misali kashe shi akwai wani amfani da za a samu to ana iya kashe shi kenan sai da ya bar abin da sharat na'am ila qatli idza lam yantabihi an-nas bidunihi idan ya zamanto mutane ba za su hankalta ba bidunihi da wani shi ba wa ala hadha fala ijma ala tarki al-amal bil hadithai sai a wannan ne malai yace kenan babu zancen hada kan malamai a bisa barin aiki da wannan hadisai guda biyu wallahu a'lam yantabi yantabihin nasu biduni idan mutane ba su lura ba ba su kula ba da wani shi wanda aka bulale misali in an kashe wani ma mutane ba sa da amma shi in an kashe shi mutane sun sun shiga taitayin su su hasa to sai a sai a wannan kidan in ya zamanto da maslaha kan shi wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك